ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah muna muwafaka da abin da zamu saurara muna cikin abwabu tadawwi babu wanda ke magana akan hukuncin tadawwi to sai babin na nafilfili a jam'i yin nafila jam'i to a cikin wannan babin muke don haka lokaci ya yi ba mu idar da babin ba hadisan babin da insha Allah za mu dora a cikin to
babu salatin nawafili jama'atan ai an yi shi eh ga can gaba haddathani ishaq ai shine aka ce an yi shi an fara shi eh
حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا علي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت إبراهيم
فزعم محمود فقال محمود أنه سمع إمام مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني إسرائيل وكان يحول بيني وكان يحول بيني وبينهم وادي إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتباظ ijtiyad اجتياز قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاء المقطع فيشق علي اتيانه فوجدت أنك تأتي وتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصطفى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزلت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلى أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وقبل وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا إلى سلم فعرضته على حزين يصنع له فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقام رجال منهم حتى كثر رجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل ذلك لا أعلم فقال رجل منهم ذاك المنافقون لو يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا كما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا كراهته ولا حديثه إلا بالمنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال محمود بن ربيع فحدثته قوما فحدثت عن قوم فيهم ابو ايوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاويه عليهم بان الروم فانكرها علي ابو ايوب قال والله ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنت مقبول قال ما قلت لكم فكبر ذلك علي فجعلت لله علي ان سلمني حتى اقبل من غدوتي ان اسال عنها عباد بن مالك رضي الله عنه ان وجدته حيا في مس- في مسجد قومه فق- فقفلت فأهللت بهجة أو بعمرة ثم صرت حتى قدمت المدينة الله فإذا اتبار شيخ عما يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني فقال حدثني أول مرة
wannan hadisi dogon hadisi wanda satin da ya gabata an karanta shi amma lokaci ba a samu an fassara shi ba na farko dai imam al-bukhari rahimahullah ya ce haddathani ishaq qala ya ce ishaq ya zantar da mu anan malaman hadisi kamar da suka saba ya aka ambaci suna babu nisba sai an gano nisba ishaq da aka ce zai iya yiwa suka ce isaƙon nura hawaii ne kuma zai iya yiwa ya zama isaƙon mansuri ne isaƙon rahawaihi isaƙon rahawaihi ko kuma isaƙon mansuri shi ne isaƙon ibrahim na ibn makhlak wanda aka fi da ibn rahawaihi ko kuma isaƙon mansuri ne me yasa aka ce zai iya yiwa duk biyu ne domin kowanne daga cikinsu yana karɓa daga al'ubun ibrahim ya ce haddafana ishaku ko ƙala haddafana yaƙub yaƙubun ibrahim yaƙubun ibrahim wanda yake a zuri to ishaƙun rabai na karɓa gare shi ishaƙun masul na karɓa gare shi to sannan su biyu ɗin kuma duka imam bukari na karɓa gare su yana karɓa ga ishaƙun rahoyi yana karɓa da ishaq ibn mansuri kaga da ga ɗaya yake karɓa ba ishtari da ba a san yana karɓa ga ibn mansuri din ba to da an ji ya ce haddasana ishaq an san ko ya ce ishaq ibn rahawi ko bai ce ibn rahawi ba ibn rahawi din dai saboda bai karɓa ga mansuri a bisa ga kaddarawa to sai dai karɓa ga ishaq ibn mansuri kuma yana karɓa ga ishaq ibn rahawi to haka ma yau da ishaqun rahawai baya karba ga yaqubun ibrahim kaga yana cewa haddathana ishaqu an yaqub kaga iskali ya gushe abin da ya kawo rikici dukkan su zubi suna karba ga yaqubun ibrahim dukkan su zubi kuma imam bukhari na karba gare su haka sai aka samu iskali da haka wasu kace yahtamilu zai iya yiwa ya zama ishaqun rahawai ne ko kuma ishaqul mansuri yace qala hadathana abi yace baba na dan taddani ali bin shahab ya karbo daga muhammad bin muslim bin shahab az-zuhri qala abin da yace akhbarani mahmud ibn rabi mahmud mahmud ibn rabi al-ansari akhbarani ya bal jabari annahu aqala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya haddatu ya kiyaye in fassara wannan lafazi ya gabata a irin wannan hadisi ya ce akala abinda kake rike da shi a cikin ƙwaƙwalwarka ba manta ba sai ka ce ina kiyaye ina tsare ban manta ba abu kaza ma'ana bai fita daga tunanina ba shi da akala ko kuma a'a a lokacin ina hankalce da shi ne wa akala majjatan majjaha fi wajihi ya ce haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna manzo Allah sallallahu ya taba yin tofi a fuskarsa manzo Allah ya gunda ruwa sai fesa musu suna yara al'adar manzo Allah sallallahu ce saboda yana wasa da yara kaga abu biyu a ciki su samu albarkar yaronsa ya fesa musu ba samu albarka ɗaya kenan sannan kuma shi yaro in kai mai haka sai ka nuna mishi kayi wasa da shi sai ka faranta mishi rai da kuma zalla so ya faranta ma kananan yara rai وسيي ولي يجي أقل مجد وأقل مجد مجها في وجهه من بئر كانت في داره daga ruwan da aka ɗebo a cikin wata rijiyar da ke gidansu rijiyar da ke gidansu to fasa'ama mahmudu sai mahmudu ibn rabi'i ya raya annahu sami'a itban ibn malik al-ansariya radiyallahu ta'ala anhu ya rai cewa ya ji itibanu malikin yadda Allah ta fata gare shi ya ji wa kana min man shahida badra to kafin a yi bayanin me yaji sai da kai bayanin wane ne wane ne shi itibanu malikin din nan yace wa kana mimman shahida badra yana daga cikin waɗanda suka halarci badar tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu abinda yake cewa kuntu usalli li qaumi kaga sai da aka yi bayanin waye itbanu don a san girman shi girman halartar badar ba karami bane don haka in aka ce mutum badari ne to ko cikin sahabbai na daban ne shi shi na daban ne don haka aka kawo masa wannan lambar girma kamar ka a faɗi sunan mutum sai a faɗi yana da wata lamba ta watan national award ƙasa ta bashi in za a mace sunan shi a rubuta sunan sai a rubuta oon ko con da sauransu to haka wannan wa kana mimman shahida badar ne wata daraja ce wani matsayi ne ya ƙulu yana cewa kuntu usalli li qaumi na zama ina salla li qaumi ina limanci ga mutane na bi bani salim a banu salim wa kana yahulu baini wa bainahum wadil akwai wani rahi da yake sha maka cewa tsakani na da su idza ja'at al amtaru fa yashqu alayhi ijtiyaz qibla masjidihim in akai ruwa ruwan sama shi amtar idan ruwan sama yazo to kaga rahim zai cika da ruwa tunda ya ɗibo ruwa daga nesa zai cika to sai zan ƙetare shi yana man wahala ƙibala masjidihim ta huskar ta jihar masallacin mutane na fajitu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka fa bi sababi zalika da wannan dalilin ne fasa nabiyya kenan فبسبب ذلك جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda haka ne nazo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa qultu lahu nace da shi inni ankartu basari ya rasulullah ina da matsalar ido malamai suka ce ankartu basari zai iya yiwa ya makance ni zai iya yiwa ganin ne ya rauni yahtamilu an yakuna amal ko kuma yahtamilu an yakuna da'fa basaruhu ganin su ne ya rauni duk abin da zai iya yiwa ne wa inda alwadi allazi bayni wa bayna qaumi sanin dai rahin da ke tsakanina da mutane na ya silu yana cika ya fara idan ja ta amtar da ruwan sama ya zo fa ya shukku alai ijtiyazu ijtiyazu bu ketare shi in je mu sallah da su ya shukku alai yana wahala gare don haka sai a gano addini sauki ne addinin musulunci sauki ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya kuntatawa da tsanantawa ba a cikin sha'anin addini fawadintu annaka ta'atiya fa tusalli min baiti makanan attakhidhu musalla ya rasulullah ina ina so a ce dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci gidana yayi sallah a wani wuri a cikin gidan dan in rike shi wurin yin sallah in an tuna da wannan hadisi ya ta gabata fawajin jitu na ya guri nasu a ce haka kaga uslubi ne na ladabi bai zo kai tsaye ba na ce mazala ina son aikata na so ne da za a yi haka da tsin jira'i kaga uslubi ne na ne ba amma cikin ladabi faɗaɗa rasulullahi sallallahu ta'ala da sallar sa'a fa'alu manzan Allah sallallahu alaihi ce za a yi haka zan tabo zan tabo فغدا علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما ماذا الله صلى الله عليه وسلم كوسية فدها سادسنا أبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار باين رانا تعدن أجا معنى اشتد أو اللفظ ارتفع رانا تعدن أجا ارتفع النهار يني هذا الأجا فاستعذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأذنت له sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin ya shigo fa azintu lahu ne mai izini in ji itbar kaga na abin da yake karantawa watan musulunci tsari gare shi musulunci ladabi gare shi annabi aula bil mu'minin min anfusih gidan kowa gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam gidan kowa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo gidan sahabbansa neman izini yake sai ya nemi izini su yi izinin sannan manzo Allah shi haka abin da yake karantarwa duk wanda ba shi ba shine aula da nemi izini in dai girman annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi da matsayin shi a sahabbai bai hana kawai da ya zo buɗe ba kawai shiga to ba wanda zai zo da ya zo ya bude shi da siya ne izini shi ne ladabin musulunci abin da ya sa annabi sallallahu alaihi ya koyar da haka saboda babu daɗi ka tarar da mai gida cikin wani yanayin da bai so ka tarar da shi ba zai ji kunya zai ji nauyi kai ma ka ji kunya kai ma ba za ka so ka same shi cikin wani yanayi ba wanda zai ji kunya kai ma ka ji kunya to maganin haka isti'izani a nemi izini ya ka nemi izini shi kenan kaga ka ki kimtsa sannan sai ka bude sai ka ce to bismillah don haka ne ma annabi sallallahu alaihi bai son ya samu iyalin shi a cikin halin da ba su son ya gansu cikin wannan halin don haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya zuwa baya dawowa gida daga tafiya da daddare da safe ke dawowa daga tafiya watan watan gari ya waye ko kuma rana kata domin min in akwai wani abin da ba a son ya gani to shi ke nan da masu kikin sa ba zai so ya gani ba ba mai bibiyan neman al'aurori ba ne sallallahu alaihi wasallam ce bari ya haƙe da rana zai dawo sai gida da rana sai ya kwatsam sai da tun da gani in ma akwai wani abu da ake gudanar wanda bai so ya gani to ya gani manzo Allah bai haka sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai dawo ido na gani ido to nan ma wannan istizani abin da yake karantarwa kenan falam yajlis hatta qala ayna tuhibbu an usalli min baitika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana shigowa gidan itbanu bai zauna ba ma'ana bai yi wata wata ba kawai sai ya ce ai da tuhi buwan musalliya ina kake so ai ba an yi sallah a gidan naka wanda za ka rika masallaci fa ashartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an usalliya fi sai ne mai ishara na nuna mashi wurin da nake son in yi sallah a wurin dan manzo Allah ya ma sallah a wurin kaga shi ma abin da yake karantawa tabarrukin sahabbai da atharun nabi sallallahu ta'ala wasallam sahabbai na tabarruki da duk abin da ya shafi manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam in manzo Allah ta zama wuri to wannan wuri yana da kima wajen su suna tabarruki da wuri da ka Abdullahi ibn Umar yakan zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaunawa akan minbari sayyidina Abdullahi ibn Umar ya dafa hannun shi haka ya dora in ya dora jin kadan sai sumbanci hannun nan manzo Allah yake zamnawa don haka sai dafa wurin sai sumbanci sai sumbanci hannu abinda yake karantawa neman albarka asarun manzon Allah sallallahu ta'ala sun sahabbai ke yi haka abin nan din da ya sha ruwa salkar da ya sha ruwa alaihi salatu wassalam a gidan ummu sulaimin da manzon Allah sallallahu alaihi ya kafa baki a salkar bayan ya tafi sai aka kama bakin sai aka datse sai aka kai aka ɓoye aka aji ana tabarruki da wannan bakin salkat saboda manzo Allah ya taba kafa bakin sa aure yadda sahabbai ba kaga waɗannan duka in zaka ce wa tabarruki da asarin ma'aiki bid'a ne to kinan kana nufin sahabbai yan bid'a wal yazbillah waɗanda sunan nan a gare su aka ganta haka duk abin da ya shafi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sahabbai na tsananin neman don haka suke aiko khadiman su a sallar asuba da ruwa a cikin korai sai layi a gaban masallaci ko bi sanyi saboda makarimul akhlaqi manzo Allah zai cewa to yau akwai sanyi abin da yake musu zai rika tsumbula hannu a cikin kowanne akushi kowace ƙwarya ya tsoma hannu ya cire ya tsoma hannu ya cire a kai gida a sharuwar da mata da yara da kowa da kowa a sha don neman albarkar matsala hannu ba addu'a ba ba tofi ba mazala ya tsoma hannun shi haka ya cire albarka ta shiga itikadin sahabbai kenan da haka in ka don mutum na lalibai lalibai wai waɗanda sahabbai ne waɗannan dai da suka fi kowa sanin girman ma'aiki waɗannan da yadda suka fi kowa neman albarkan ma'aiki inda da su za a koyi dole a girmama annabi sallallahu ta'ala sallam kuma a nemi albarkarsa yawunsa ba su bari ya zuba a ƙasa ribibi suke yi kakinsa na majina in yayi ribibi suke yi ma kana sama nukamatin illa wa ajiyadi wahidin minhum ko fi rajulin minhum wajalasa biha wajhahu wa jildahu abin da suke yi kenan da yayi kaf ba su bari ya kai kasa maza maza za a kara mai kara riga mai kara hannu duk wanda ya sa'a ya samu ya goge ga hannun shi ya goge ga jikinsa da fuskarsa wannan tabarrukin sahabbai kenan bi wannan silalin zaka ga babu ne mai fadi littafai ma musamman mutane malamai suke tabarrukus sahaba bi atharin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam rigar da manzo Allah ke sawa ajiye ta aka yi aka rika gadon ta daga ummu Aisha har ya zuwa watan a a a asma'u tace a ruwa muke jika ta in muka ji ta da ruwa sai mu matse ruwan sai a sha a ba mara lafiya sha saboda maza Allah ya tsasa ne gaci duk wannan ba shirka bane ba bid'a bane ba guluwi bane a tsaba sunna da shi ne sunna فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر kaji mutabakar wannan hadisi da tarjama cewa yin nafilfili jama'atan salatun nawafil jama'atan yin sallar nafila jami'i to sai muka tashi manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi ko kabbara ya kabbara wa safafna muka yi sahu sahu bara a bayan sa sallallahu ta'ala sallam fa salla rak'ataini sai salla rak'a biyu sun sallama sannan ya ce assalamu alaikum kaga sun yi sallar nafila jama'atan sun sallama bila jama'a wa sallamna hina sallama muka yi sallama lokacin da manzo Allah ya ce assalamu alaikum fa habastuhu ala hadirin yusnaqu fa habastuhu sai na dan dakatar da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala hadirin absa wani abinci wanda abincin yayi kama da fati ko shanana irin wanda ake yi kasan shanana za a yi ta kamar tuwo ne amma za a yi shi lagab lagab ba kauri to sai a zuba mai a sama sai a ci ko kuma fate shi ma haka ake yin shi da ruwa su can laraba suna yin shi da ruwan nama sai a ɗebo gari sai a tuƙa a ɗan kaɗa cikin ruwan nama kaga sai ɗari kauri zai yi fate amma tsararauka bai kai irin fate wannan ba to sai ana shan shi haka kamar kunu kuma fate ne to shi ne hazirin kaji abinda itibani ya tanada saboda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam zai bakunce shi da kaga ana kan tanada wani abu idan za a yi wani babban bako sai a tanada shi wani abu wanda zai zama girmamawa hasami ahadu dari rasulullahi sallallahu ta'ala sallam fi baiti sai mutanen anguwar ba mutanen gidan ba ahadu dari nan watan mutanen anguwar dama a larabci an saba a ce ahadu dari ko daru bani fulanin ma'ana ƙabila ko hal watan anguwa watan mutanen anguwar sai suka samu labarin annabi sallallahu alaihi yana gidana fa saba rijalun minhum hatta kasura rijalun fil bait sai ko ga mutane ana ta kwararowa ana ta barkowa an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan itibanu yace sai gashi take mutane sun cika min gida fa qala rajulun minhum daga cikin mutanen da suka halarto sai ɗaya daga cikin su yace ma fa'ala maliku yace me ya sami maliku ibn duhshani ban gan shi nan ba ko maliku ibn duhshani duk an karanta shi duhshani ko duhshuni ko duhshini me ya same shi ne ban gan shi ba la'arahu ban ganin sa nan bai zo ba a ce kowa ya halarci gidan nan amma shi bai zo ba fa qala rajulun minhum sai wani daga cikin su yace la ka munafiqun ka tabbatu mana munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasuluhu baya son Allah da manzon Allah kaga ma'anar la yuhibbu Allah wa la yuhibbu Allah wa rasuluhu kaman fassarar nifaka ne ko fassarar munafiqu ne al munafiqu alladhi la yuhibbu Allah wa rasuluhu wanda bai son Allah bai son manzo Allah munafiki ne ya ce ashhadu an la ilaha illallah a baki amma a zuciyarsa bai yarda da annabi ba sallallahu ta'ala sallam bai ganin girman annabi ko yana tauye girman annabi sallallahu ta'ala sallam in an ce aka za ce kaina duk gida da ce bai kai can ba wal iyazu billahi to ko cikin zuciya ko da ta haka lafazin shi bai faɗi bakin shi bai faɗi ba munafiki قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيما يكي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك كو كذا كساكي تشوى منافقين كر كساكي تشوى لا يحب الله ورسوله ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله yanzu baka ga Malik ibn Dumshan ya faɗi ya ce la ilaha illallah kuma ya bitagi bi hawajin Allah kaga nan ya bitagi bi hawajin Allah har ka ce wata uwa Allah yake nufi da la ilaha illallah shi yadda Allah yake nufi da la ilaha illallah shi wannan magana ce ta zuciya amma Allah ya tsinka yadda malaki ya ga cewa la ilaha illallah shi ta kai zuciyarsa yabtagi biha wajh Allah fa qala sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam to wannan kan Allah da manzon su suka sani mu kan mun yi aiki ne da zahiri irin wato sare sare shi da take taken shi da muke gani shi yasa muka yi mai hukunci amma amma amma nahan amma mu dai ya rasulullahi fa wallahi da ara waddahu wala hadithu illa ila almunafiqin abin da yasa muka mai wannan hukuncin soyayyarsa da shakuwarsa da hirace hiracensa duk mun ga baya yi sai zuwa munafikai su yafi shakuwa da su in in hira ne wajen su yake hira mu shi yasa muka mai wannan hukunci kaga sai hukunci da ni da zahiri sai hukunci da zahiri kace la nara uddahu wala hadisu illa ila munafiqin qala rasulullahi sallallahu ta'ala sallam sai ma yake sallallahu ta'ala sallam yace fa inna allaha qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illa allah yabtagi bi dhalika wajha allah manzo allah sallallahu sallam yace duk wanda yace haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta wuta ga duk wanda yace la ilaha illa allah yabtagi biha wajha allah yana nufin fa yadda Allah Allah yake nufi da la ilaha illallah din tashi la ilaha illallah tun daga bakin sa har zuciyarsa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma yana neman yadda Allah da fadarta to Allah ya haramta wuta gare shi ko ka a wata riwaya annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce cewa ba ka gani ya halarci badar ba ka gani ala taramu shahida badar yanzu ba ka ganin malikun dushen ya halarci badar kuma riwayoyin tabbatattu suka tab da shi da ibnu abi adiyin su ne ma'aikata sallallahu alaihi ya aika ya ce su kona masjidul dirari wannan da maza Allah ta'ala ya ce da shi la takun fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahum an taquma fi ya rasulullahi ko kafa ka ka taka masallacin ba ma kai sallah ba la taqum fihi abadan ko ta kawo karka ya rasulullahi to da karshe manzo Allah sallallahu alaihi ya aika ya ce a kona masallacin masjidul dirani to su dinnan malikum dukshan wannan shaida ce tabbatatta akan cewa ba munafiki bane annabi sallallahu alaihi wasallam su sun aiki ne da abin da suka sani waɗannan amma manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma ya aiki da abin da ya sani na haƙiƙar malikum dukshan ba munafiki bane قال محمود سي محمود بن ربيع يجي فحدثتها قوم فيهم أي ابو ايوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sai wata rana wannan zance abin da ya faru a gidan isbanun malikin dinnan sai ina zantar da wasu daga mutane cikinsu akwai abu ayyub al-ansari wannan da shi ne mai masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa madina abu ayyub al-ansari to shi yana cikinsu fi gazwatihi allati tuwfi fiha fi gazwatihi allati tuwfiya fiha a cikin yakin da shi Abu Ayyub al-Ansari din ya wafati yakin da ya wafati shine yakin Rum wanda akwai yakin Bilal a Constantinople a ciki yakin Constantinople a ciki wa Yazid ibn Muawiyah alaihim bi ardh ar-Rum a lokacin Yazid ibn Muawiyah yana shi ne amirul jaishi ma'ana kwamandan wannan yakin na rom shi yazid bin muawiya fa an karha alayhi abu ayyuba to da labarin wannan labari abu ayyuba al-ansari sai yayi man inkari wa qala yace wa qala yace wallahi ma azumma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma kunta qaddu ba da tunanin wannan magana da ka faɗa manzon Allah ya faɗe ta eh cewa duk wanda yace tun daga farkon da har har zuwa nan cewa fa inna Allah qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah wa yutiqi bi dhalika wajh Allah to wasu suka ce to me dalili da yasa Allah bai musu wannan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi aure ya ijtihadi shi ijtihadinsa to ya za a yi kenan ko wannan ya nuna hukumcin ya zaɓi shiga wuta ko ya zaɓi shiga wuta ita aya kamar shi wannan hadisi kamar ya nuna haka to shi kuma yana ganin akwai karo domin ya asillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama wanda ya saɓi Allah wa rasulahu da manzonsa fa inna lahu nar jahannama wuta jahannama tana jiransa Allah ya tana da masa to kama wanda yana karo da wancan eh wasu suka ce a yayi da aka ne da shi fa yana cikin manyan manyan sahabbai yana cikin manyan manyan sahabbai Abu Ibn Asari wannan magana inda manzo Allah ya faɗe ta dole zai ji ta waɗanda su ne dalilansa wasu daga cikin masu ijtihadi suka ce wata kila shine dalili su kuma sun yi hukunci ne da abin da Asari to sai ya ce fakabura zalika alayya wannan musun da abu ayyuba yayi wannan magana ya ce kwata kwata bai yadda manzo Allah ya faɗe ta ba wannan magana sai ta nauyi na ji nauyin ta faja'altu lillahi alayya in sallamani hatta aqfula min ghazwati sai dai rantsuwa da Allah in dai Allah ya dawo da mu lafiya daga wannan yakin an as'al an hadith ba da malik na alƙawari sai na tambaye ibn malik رضي الله تعالى عنه يدالا تبتا غريش عنها dangane da ƙarin dimun da tabbas na wannan kisa in wajaddu hajjan fi masjidin qawmihi inda sami shiraye a masallacin mutanen sa fa qafantu wa ahlaltu bi hajjati fa qabaltu sai na dawo fa ahlaltu nayi tahalluli ko nayi niyya bi hajjati nayi nayi harma bi hajjatin da hajji aw bi umratin ko da umra an fahimta fa ahlaltu nay harama ahlaltu nay tahalluli shine warwarwa tahalluli ihlali kenan ihlali mai harama to ya harama harama kenan ya harama ko da haji ko da umra ahalla bi haji ko da umra amma aka ce wa halla ya warwaru kenan daga hajjin ko da umra eh la mai hali فأهللت سيدي هرما بهجة الهج أو للمرض كل أمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة sannan na ƙare sannan na tafi a madina fa a jaitu bani salimin na zuwa ƙabilar bani salimin anguwa ce fa idza itbanu shaykhun a ama ko da naka zuwa itbanu bai rasu bai na nan amma da ya tsufa kuma a ama ya makanci yusalli li qaumihi shi ke wa mutanensa limanci falamma sallama min as-salati lokacin da yace assalamu alaikum daga sallar nan sallamtu alaihi sai ni sallama gare shi wa akhbartu na bashi labarin man ana ko wane ne ni sun masa alku sun da tambaye shi an zalika hadisi dan gani da wannan hadisin fa haddathani kama haddathani sai ya bani labari da shi kama haddathani awwala marra yadda ya bani shi wancan marra ya sake bani shi ya samu mi ya samu jini da tabbaci to yanzu dai wannan dogon hadisi yana da darussa da yawa wanda mun ta bin su duk gaba aka ambaci wani wani abin da abin nan din yake karantarwa akwai darussa da yawa wanda wannan hadisi yake karantarwa to dai babban darasi mudabakar hadisin da tarjama babu nawafil jama'a ko babu salatin nawafil jama'a babu sallar nafila jami'i yin nafila jami'i shine dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi na itbarul malik babu tadawwi fil baiti wannan babu yana magana akan yin tadawwi ma'ana nafila fil baiti a cikin gida ana nafila a cikin gida kenan na'am
ba
babu kenan na yin nafila fil baiti cikin gida حدثنا عبد العال بن حماد حدثنا وهيب عن ايوب وعبيد الله النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا تابعه عبد الوهاب عن ايوب
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبرا تابعه عبد الوهاب عن أيوب وأن حديث عبد الأعلى ابن حماد يا زمزم إنجي إمام البخاري قال حدثنا وهيب وهيب يا تدمو an sha wace hadisansa kuma an sha bayani a kan shi an ayyuba ya karbo daga ayyubu sakhriyani wa ubaidillah da kuma ubaidillah kaga kenan ayyubu sakhriyani watan shi wahayyu ya karba daga mutum biyu ya karba daga ayyubu sakhriyani kuma ya karba daga ubaidillah to ubaidillah da ayyubu sakhtiyari su kuma duk sun karba daga nafi'u daga ibn umar daga nafi'u daga ibn umar an fahimci da abin yake na'am wahayb ya karba da mutum biyu sai ce hadisana wahayb an ayyuba wa abdullah wa ubaydillah ayyuba da ubaydillah watan daga gare su wahayb ya karba su kuma su biyu din duka annabi sun karba daga nafi'u daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma dalla tabbata gare su qala abin da yace qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce ij'alu fi buyutikum min salati ku sanya min salatikum sallaku fi buyutikum a cikin watan dakun aka ce min dinnan tab'idiyya ce wani ba'adi ake nufi min salatikum wasu nafil fili ba dun nafila ba a ce sai ɗaki ko sai gida za a yi a wata dai nafila kaga wasu a yi masallaci wasu kuma a yi gida abin da yasa za a yi sallah a gida annabi sallallahu alaihi sai kawo dalili ta ce wala tattakhidhu qubura don kada kuma yi da isu kaburbura inda ba a sallah kaburbura ba a sallah don ko kuma dakunan ku ba ku a sallah kuma yi da su kaburbura irin yadda ba a sallah mun muto shi can karahiyatus salati karhancin sallah a makabarta karhancin sallah a makabarta yin sallah a makabarta kuma da tafsili da bayanona da matsayin malamai da huskoki tabahu abdul wahhab al ayyub abdul wahhab tabahu yayin wahaibu mutaba'a an ayyuba daga ayyuba sufiyani wuhaibu yadda wuhaibu ya karɓo daga ayyuba sufiyani haka abdulwahab ya karɓo daga ayyuba sufiyani kakinan riwayar abdulwahab daga ayyuba mutaba'a ce ga riwayar wuhaibu daga ayyuba sufiyani na wannan ita riwaya tun da ya ce kaga cewa ta ba'ahu ayyuka isnadiyya me riwayar mutaba'ar Abdul Wahhab ta kan Ayyub Sufyani to kuma ta da aliki ne sunan bai isnadi ba ya bada isnadi ba bai wasu shi ba ya zama ta aliki kenan to ta aliki Bukhari an bibiye su duk inda muka ci karo da su ana bayyanar da fuskar su a bisu sosai sosai wannan mutaba'a a karbiha Muslim إمام مسلم يا فتن دئت حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب أن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا هذه متابعة كده فالإمام مسلم يا رجل الحمد لله